بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu ƙarƙashin wannan ƙungiya ta nisa'u sunna ta jihar bauchi a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi domin gabatar da tafsiri ga 'yan uwa da iyaye mata wadda za mu tashi darasi na shida insha Allah ta'ala a cikin suratul ahzab sannan kuma za mu tashi a kan aya ta 21 insha Allah tabaraka wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya mana jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta kafin mu shiga a akwai wata baiwar Allah da ta yi tambaya a darasin shekaran jiya in ban manta ba akan cewa ta ɗauki azumi kuma sai da aka kusa shan ruwa sai ga al'ada ya zo mata to tana tambayan cewa ina hukuncin azumin ta shin za ta karasa azumin kuma ta kirga da shi ko kuma za ta sha ruwa ko kuma ya za ta yi to duk wacce ta ɗauki azumi kuma bayan ta ɗauki azumi ko da sauran wasu mintoci ne a sha ruwa sai ga al'ada ta zo gare ta to daga lokacin da al'adar nan ta iso gare ta azuminta ya karye saboda haka wannan azumi na wannan wunin ba za ta lissafa da shi ba azuminta ya karye kuma za ta rama wannan azumin bayan sallah saboda haka duk wacce ta ɗauki al'ada ta ɗauki wato azumi kuma al'ada ta zo gare ta bayan ta ɗauki azumi kafin ta sha ruwa to ta sani cewa wannan azumin babu shi illa iyaka idan al'adan ta zo bayan an sha ruwa lokacin shan ruwa ya yi ko da kuwa bata riga ta sha ruwa ba sai al'ada ta zo ta wannan azumin nata ya yi saboda ka'ida idan lokacin shan ruwa ya yi to shi na azumi ya kare kuma ga wanda ya sha ruwa da kuma wanda bai sha ruwa ba Allah ya karba mana ibadunmu za mu tashi aya ta 21 Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما Allah madaukakin sarki yake cewa laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa ya kasance a gare ku kuna da kyakkyawan abun koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuna da kyakkyawan abin koyi a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba kowa ke koyi da shi ba liman kana yarjullah sai ga wanda ke fatan haɗuwa da Allah lami lafiya wal yawmal akhir da kuma wanda ke kwaɗayin samun rahamar Allah a ranar alkiyama wa zakara Allah kathira sannan kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wannan ayar tana nuna mana cewa rayuwar musulmi ko musulma rayuwar musulmi gaba ɗaya ba shi da wata madogara da ta wuce koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda yake son ya haɗu da Allah lami lafiya kuma ya gamu da Allah ranar tashin alkiyama ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah to yayi kokari ya zama rayuwarsa gaba ɗaya koyi ne ga manzon Allah koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ba don komai ba sai don saboda mu yi koyi da shi wajen bautar Allah shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai aiko shi don a bauta masa ba kuma shi ma a tsawon rayuwarsa bai taɓa koyar da cewa a bauta masa ba duk wanda ya bauta ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wacce ta bauta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ta sani ta aikata abinda ba shine abinda manzan Allah ya zo da shi ba abinda Allah ya aiko annabi ya kawo mana kuma annabi ya zo da shi shine mu yi koyi da annabi wajen bautar Allah wannan yana daga cikin ma'anar faɗinmu da muke cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan muhammadun rasulullah ɗin da muke cewa ma'anansa shine ta'atuhu fi ma'amar shine yi ma annabi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni akai wa tasdiquhu fi ma akhbar da gaskata shi akan duk abin da ya bada labari wajtinabu manaha anhu wa zajara da kuma nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akai ko kuma yayi tsawa akai wa alla yu'badallahu illa bima shara'a sannan kuma kar a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan shine ma'anar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama daga duk wani abu na rayuwa to ana so ne mu mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Allah ya ce kuna da kyakkyawan abin koyi a rayuwar manzon Allah wannan kuma shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yadda kika bugi kirji kika ce ai ni masoyiyar manzon Allah ce ina kaunar manzon Allah ina son manzon Allah sai kuma ya zamana rayuwarki da aqidarki da ibadarki da mu'amalarki da zamantakewarki da komai naki kin ɗauki karantarwar annabi ta yi gabar ke kuma kin yi yamma to wannan soyayyarki da kika ce kina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan soyayya ce ta ƙarya kuna fahimta ku wannan soyayya ce ta ƙarya soyayya ta gaskiya ita ce biyayya yanzu kamar misali kamar ke ce yanzu da mijinki sai mijinki ya ce da ke ɗebo min ruwa in sha sai ki ce da shi baka da kafa ne dauko min abinci in ci sai ki ce baka da kafa ne yi min kaza sai ki ce ban shirya ba ban ga dama ba sai kuma an jima kuma kin ganshi yana kirga kuɗi sai ki zo ki ce masa wallahi in ba kai ba sai rijiya yanzu wannan in ba kai ba sai rijiyan tsakani da Allah zai yarda da ita ba zai yarda da ita ba me yasa ba zai yarda da ita ba saboda bakya masa me bakya mishi biyayya ashe soyayya in ta gaskiya ce to tana haduwa ne da biyayya musamman ga wanda yake sama da kai muna fahimta ku babu yadda za a yi kana son mutum ko ba ka yi mishi biyayya ba zai taɓa yiwa ba kina son mutum ko ba ki mishi biyayya ba zai yi ba yanzu ba mama ta da miji ba ko da budurwa ce yanzu idan ta bugu da son namiji ta bugu da son shi ta shiga son shi sosai sosai to abin da take kokarin yi shine gano me ke faranta masa me ke bakanta masa duk abin da yake so za ta yi duk abin da baya so fa za ta bari me ya jawo ta yi haka shine soyayya kauna to yaushe kuma aka wayi gari mutum ya ce wai yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma kuma babu shi ba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kenan kullun an ganki bini bini zaki fita kin yafo gyali ragani gantali kin yafa kin fito kuma aka ce miki ba haka manzan Allah ya karantar ba sai ki ci ai son annabi a zuciya take tsoron Allah ma yana nan attaqawa hahuna wannan hadisin duk mata sun haddace shi attaqawa hahuna kowace mace ta haddace wannan hadisin ai tsoron Allah a zuciya yake saboda haka wata sai ta ce wai ai ba mu sani ba ma wai tsakanin mu masu sa gyali da ku masu sa hijabin wai ba a san wasu waye masu tsoron Allah ba ƙarya kike yi wallahi ƙarya yake yi a samu yanzu ga namiji mai mata biyu wannan tana mara biyayya wannan kuma tana gasa masa aya a hannu kuma sai ka gaya masa cewa cikin matanka guda biyu nan ba sai yin wacce ce take son ka ba zai yiwu ba zai taɓa yiwa ba saboda haka inda gaske kina son Allah kuma kina tsoron Allah kuma kina son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to kina bin abin da Allah da manzansa suke so ne saboda haka Allah ya ce kuna da kyakkyawan abun koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayuwar annabi ita ce abun koyi ga musulmi amma yanzu musamman ga mata sun ture rayuwar annabi da gidan annabi a gefe ababen koyin mata yanzu su ne 'yan wasan kwaikwayo 'yan kaniwood da 'yan bollywood kula fa'ul rashidun ɗin mata kenan a wajensu suke ɗauko irin ɗinkin da za su yi suturan da suke sawa ana ɗaukowa ne daga wajen 'yan fim zamantakewar aure suna ɗaukowa ne daga wajen 'yan fim 'yan wasan kwaikwayo yanayin mu'amalansu da wasu mazajin suna ɗaukowa ne daga wato ainihin 'yan wasan kwaikwayo yanzu idan kuka ɗauki wani abu guda ɗaya idan kuka ɗauki su kansu 'yan wasan kwaikwayon ku ɗauki kuma rayuwar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ga rayuwarsu ba bullewa take yi ba waɗancan su ne rayuwarsu take bullewa yanzu idan kuka ɗauki mata da suke fim shekaru goma sha baya mafiya yawansu yanzu an tara su a gefe an wuce yayinsu haka ne ko ba ka ba an wuce yayinsu galibi sai an ɗauko wani tsohon fim sai ce allah sarki jaruma wacce ko tana nan ko ta mutu ma oho saboda me babu labarin ta yanzu yanzu sababbin fina-finan da suke fitowa ana fito da sabbin 'yan mata ne latest wanda su ne suke cin zamaninsu yanzu su waɗancan fa sun riga sun gama cin zamaninsu zamaninsu ya ƙare saboda haka yanzu ko da za a sa ta a fim ma sai dai a ce ta fito a matsayin mama ko kaka saboda yanzu ba za ta yi kyau a matsayin budurwa ba haka yanzu etta ko sa'ar etta ita ce yanzu za ta hau rol ɗin da ta hau shekara goma baya amma galibi mazan da suke fim da waɗancan matan tun a wancan lokacin har yanzu kuma su ne har yanzu su ne shi ne dai ya yi rawa da ita a matsayin budurwarsa shi ne kuma yanzu yake rawa da yatta a matsayin budurwarsa saboda haka ya gama cinye budulcinta ya ajiye ta a gefe ita ma kuma da yake kwakwalwarta irin ta biri ce ta kuma sake miƙa masa yatta ita yanzu an cinye nata budulcin an tara ta a gefe sannan kuma ta sake haifan ya shekaranta 17 18 20 ta sake miƙa sa ta miƙa ta gare su mafiya yawansu su kuma 'yan fina-finan babu 'ya'yansu a cikin fim din akwai wani ɗan fim cikin manya-manyan shaidanin 'yan fim bari man kama muku sunan shi shine ali nuhu eh babban shaidani kenan Allah ka tsare al'ummar musulmi daga sharrinsa babban shaidan kenan an zo ana fira da shi aka ce me yasa yarka ba ta fim sai ce saboda tana da kunya ne wai tsabaragen kunyanta ma wai a gida ma wai a cikin daki take zama sai kuma ga ta nan bidiyonta ana sakewa tana rawa a tiktok wai shi mai kunya a wajensa shi ne ba ta iya fitowa gaban mutane ta yi fim wai shi wannan sunan shi kunya amma in ta koma gefe ita kaɗai a ɗaki ta sa dress ɗin da ta ga dama ta yi rawa a tiktok wannan shi ma kunya ne wannan shi ma kunya ne to yi abin da yake tsammani shine ya lalata ƴaƴan wasu shi kuma sai ya haifi nagartacciya ya nuna ma babu Allah kenan ai indi ka yadda akwai Allah to ka tabbatar irin yadda ka lalata ƴaƴan wasu kai ma za ka haifi lalatattu wannan ko shakka babu ba yadda za a yi ƴaƴan mutane su fito da katangaggu a gidajensu wasu ma ka bi su da kanka ka fito da su daga gidajensu ka kawo su kan titi su karar da rayuwarsu a banza a wayi gari kai baka aure su ba ba kuma ka bari tun suna da abin da zai ja hankalin mai auren su ya aure su a jikinsu ka bari suka je suka yi aure ba sai da ka bari ka gama cinye budulcin su a lalacin banza da wufi sannan ka sake su kuma kana jiran cewa in ka tashi haihuwar ya kuma kana so Allah ya baka nagartacciya mai hijabi da niqabi mai kunya a Allah ai ba azzalimi bane wajen za'u sayyi'ati ce sayyi'atun mithluha ka'idar Allah kenan duk abin da kai mara kyau to zaka girbi mara kyau irinsa zaka girbi mara kyau irinsa saboda haka mata don Allah ku watsar da wayannan yan fim din wallahi ba son ku suke yi ba ba kaunar ku suke yi ba masu son ku sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shine mai son ku ai mun karanta da ku a wannan sunan a baya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cancantar muminai a kan kansu da kansu ma'ana annabi ya fi son ki sama da yadda kike son kanki sama da yadda kike son kanki daga don Allah wayannan yan fim din ku ajiye su suturansu ya daina burge ku rayuwarsu ta daina burge ku duk abin da suke yi ya daina burge ku ko da wata Allah ya ba su kuɗi ya ba ta kuɗi a cikinsu ki gane cewa matsayinki da nata ba ɗaya ba ne sannan ko da kina da kuɗi tana da kuɗi ki gane cewa ke manufarki a rayuwa ba irin nata bane manufarki a rayuwa ke ki rayu rayuwa mai kyau ki je ki samu aljanna ita kuma ta riga ta fitsare ta ɗebe kayanta daga gaban manzo to yaushe ke kuma da kike kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe kuma da wannan za ta zama abun koyi a wajenki yaushe za ta zama abun koyi a wajenki amma yanzu ku duba ku gafa yadda zamani ya lalace ƙananan yara suna ɗauko rayuwarsu ne daga irin abin da suke gani a fim haka ne ko ba ka ba yanzu barin baku misali watakila yanzu idan kina da yaro ƙarami a gida idan babansa ya zo zai fita ko ke za ki fita sai ce mamaki so min bindiga kin san me ma'anar ki so min bindiga shine ke kika kunna masa fim din inda ya ga ana harbi da bindiga to shi yasa bindiga take burge shi saboda haka wata ran ma zai iya zuwa ya dauki cokali ya sai ce ki ke uwarsa ya ce dush haka ne ko ba haka ba wai me yake yi shine yana kwatanta miki irin abin da ya gani a min aina a fim saboda haka wannan yaron kina tsammanin ran da ya samu bindigan gaskiya ba zai harba ba wallahi harbawa zai saboda ya gani a fim kawai shine daga sanda aka ce da gidan wannan boss din da gidan wannan acton ana rigima to abu na gaba shine acto ya ɗebo bindigogi daga gidansa boss ya ɗebo bindigogi daga gidansa a zo a fara harbi to nan gaba shi ma in ya taso abin da zai ɗauka shine duk wanda kake gaba da shi hukuncinsa ka harbe shi da abin da zai tashi a ransa kenan da abin da zai tashi a ransa kenan kaga ɗan ƙaramin yaro ɗan ƙananan yara wai suna fada wannan ya yi tsalle ya tokare shi a wuya wannan ya yi tsalle ya naushi wannan a ina suka ga wannan a fim suka gani wannan yaron ya kama wannan ya makare shi a jikin bango yana ta naushinsa duk a ina suka ɗauko wannan duk a fim suka ɗauko duk a fim suka ɗauko akwai wani lokaci a wata makarantar mu ta ƙananan yara wani lokaci ina tsaye a bakin aji sai na hangi wasu yara guda biyu a can bakin ajinsu namiji da mace ‘yan ƙananan yara ina da tabbacin a lokacin ba su wuce shekara ɗaya da wani abu zuwa shekara biyu ba wallahi namijin da macen yaron gumeta suna sumbantan juna ba fa a inugu ko a lagos ko a ina ba a nan cikin garin bauchi sai da na lisa aka nemo iyayensu sai suka zo cewa 'yan gida ɗaya ne su ɗin amma kowa da babansa to amma wannan tana shiga ɗakinsu shi ma yana shiga ɗakinsu a kunna musu indiya saboda aka abin da suke gani ana yi a indiya wannan ya rungumi mace ya sambance ta shine su ma suke ɗabbaƙawa to yanzu fa su ko nan yaran fa ba su fara jin komai ba a jikinsu don ya sumbance ta bai san me ake ji a jikin sumbanta ba bai sani ba amma me ya jawo ke shi ne an sa masa ne ya ga ana yi to lokacin da ya tafi a haka ya girma ya yi wa ya gane o ashe wani abu ne ake ji a jiki idan an sumbanci mace yanzu wani wazi za kuma sai gyara babu wannan wazin ba wannan wazin to wannan fa duk abin da ya jawo shine mun ajiye karantarwar musulunci mun rungumi karantarwar MPM MPM saboda haka ku yanzu in an zo an karanta muku ga yadda musulunci yace ayi zamantakewar aure sai ku ajiye na musulunci sai ku sanya fim din sai ku sanya tashan menene suna wannan matsiya ce tashan Arewa 24 sai ku sanya ta sai a sanya muku wasu mata wai suna zaune suna koyar da ku yadda ake zamantakewar aure kaga wata tana zaune a gaban TV kana kuka wai wa'azi ya shiga jikinta an koya mata yadda ake zaman aure ga yadda ya kamata miji ya kasance tana kuka bata samu irin wannan mijin ba abin mamaki kuma wa'annan masu gabatar da shirin kashi 95 cikin ɗinsu zaurawa ne kashi 95 ɗinsu zaurawa ne suna koya muku ga yadda wai zaki ma mijinki to ita lokacin da aka sako ta ba ta san wa'annan shawarwarin ba ne sai bayan an sako ta kafin ta san su ko kuma yaya a shekenan za ki gane fa'in gizo mai kan tururuwa take miki ba tana miki shigo-shigo ba zurfi ne ba haushe ya ce wai duk wanda ya ce zai baka riga ya ce kafa da duba ta wuyarsa mutum ya sanya riga duk a yayyage a babbarke sai ce zo mu baki sabuwar riga za ki yadda da wani alkawarin yana da kudin sayin sabuwar riga don me bai sa ba don me bai sa ba da aka sai ku ɗauko rayuwar fim ga abin da kika gani wata tana yi lokacin da aka ce za a ƙara mata kishiya ta ɗaga hankali ta tada bala'i ta ajiye wuka ma mijin za ta kashe shi ƙarshe ma a wani fim ɗin ma a nuna muku ma ƙarshe abin da ta masa shine ta zuba masa guba abinci ya ci da aka ke ma daga nan sai ki ɗauki wannan shawarin sai ki sama mijinki guba abinci ya ci saboda me a ina kika gana yin wannan abun a fim amma wacce take karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za ki ga hadisi ya karanta da ke in mijinki zai karo aure ki sa masa guba abinci a ina za ki ga wannan hadisi a ina ka samu wannan sai a fim sai a fim kin ga cewa wata mata a fim mijinta ya tara mata wani kayan alatu da kayan jin daɗi to ke ma kina so a tara miki shi eh akwai wadda yake faɗa mu matarsa ta buɗi baki ta ce da shi wallahi sai ta kashe shi eh ta faɗa masa cewa ba ta san shi ba ta san mai san shi kuma wallahi sai ta kashe shi eh malam yana sanar da labari wallahi ya ce wata rana ya tashi zai tafi sallan asuba yana kunna wuta sai ga wuka a daidai filansa akan gadonsa zabgegiyar wuka ya tada ta ke wannan wukan na me sai ta ce wai ta yanka albasa ne ce yanka albasa a tsallake kicin a tsallake falo sai an iso uwar daki uwar dakin ma sai an yi can kuryan kan gado kafin a yanka albasa ajiye wukan sai kuma yake tambaya na waito ya za a yi na ce ka bari tukunna in ta feffeɗe ka sai ka kira ni ka tambaye ni yadda za ka yi yayi to yanzu yanzu wannan abin a ina ta ɗauko shi a cikin hadisai a ina ta ɗauko shi fina-finai da kallon 'yan duniya yadda suke kallon irin yadda 'yan duniya suke eh saboda haka ta aje masa wuka a bakin gado tabbacin cewa yau ta zauna ne yana bacci tana kallon shi tana ta tunanin da za ta yi da shi eh to tabbacin gobe kuma idan tunanin yayi karfi shi dan ya danne ta ta kauce jibi in ya danne ta za ta biye dai kai ka duka a cikin ka kai kana nan ka barar raje kana shan fanka dai dai ka duka a cikin ka ce to kaga ni yanzu in ni ne in ni ne a fahimta ta mace ta iya budar baki ta faɗa min ba na son ka to ni kuwa sai na ɗauki ƙiyayya na ɗaura mata da ita da dangin su har tashin kiyama eh eh a to ai ai abin lissafin shine duk wacce zaka je nemowa a dangin su ba za ta bar ku ku zauna lafiya ba to gwanda ka hakura da su ko hurin ce ita ba fa hurin inci ba ce duk wata siffa da take da ita ko ta nagalta ko ta kyau ko ta wani abu akwai waɗanda suka ninka ta akwai waɗanda suka ninka ta to saboda haka kun ga wayannan yan wasan kwaikwayon wallahi ba sa son ku yanzu kwanakin baya akwai wata fitsararriyar mata fitsararriya tsinanniya wacce ta fito social media tana zagin malamai akan cewa suna karantar da mata wai ana cewa mata su zauna a gidajen mazajensu saboda haka wannan danniya ne ana cutan mata a basu su fito su ma su gogwar maya irin maza yanzu ga kunan mata don Allah yanzu yin tambaye ku yadda mazajen ku duka suka fita kasuwa tsakanin ku da Allah ya aka ce ku fita kasuwa ku je ku yi gogwar maya a kasuwa irin yadda suke za ku iya na ba za ku iya ba wallahi ko kin ce zaki iya ƙarya ne wallahi ba zaki iya ba ba zaki iya ba ku yanzu akwai wani nau'i na jarumta da Allah ya baku wanda namiji duk jarumtansa ba zai iya ba na farko ki dauki ciki ki dau ciki na tsawon watanni ki zo ki haife shi wahalan nakuda bayan kin gama ki shayar da shi ki raine shi da duk inda kike yana zaune akan cinyarki can an jima ya koma baya can an jima ya koma kirji can an jima kina shayar da shi yana bacci ya fara kuga ki tashi ki goya shi ki jijjika shi duk inda zaki je kina tare da shi wannan jarumta ce da Allah ya sauke shi wa mata namiji ba zai iya ba eh ni yanzu da ki bani yaro ki ce in wuni da shi in kula da shi wallahi gwanda ki ce in taka daga nan in tafi azare da kafan je in dawo eh wallahi ya bi mun sauki duk yanzu na sani in kika ce min tafi azari daga nan can kawai zan kama hanya na san hanyar da zai isar da ni azari amma yanzu kika hada ni da yaro mai kuka kika ce in raine shi ban san ta ina zai fara yi shiru ba amma ku duba ku ga mace ko yar karamar yarinya ce yar shekara bakwai takwas yaron ya fara kuka sai a goya mata shi kuma sai ta rarrashe shi ya shiru sai ta rarrashe shi ya shiru amma yaro yanzu yana fara kuka a hannun babansa zai kira ki ya ce wacce zo ki dauki danki dan naki nake kadai amma zai ce zo ki dauki danki saboda ke ce kika san hanyar da zaki rarrashe shi eh shi yana jin dadin rike shi ne lokacin da yaro yake dariya ya cakule shi yayi dariya amma in yayi kuka to naki ne dan to saboda haka yanzu yanzu kenan idan kuka dauki ire-iren su waɗancan masu zizziga ku kuna kaza kuna kaza kuna kaza so suke su fito da ku daga gidajen aure ku fito kuna gararan ba akan titi irin yadda suke yi na rantse muku da alkur'ani izu 60 ba wata irin fim yanzu da ta shekara 20 tana fim wallahi face tana da daman abin da take yi ko ta fito ta ce ba ta nadama wallahi billahi ƙarya take yi ba wata yar fim mai hankali wacce ta shiga fim shekara goma sha ashirin baya wallahi face yanzu tana da damar abin da ta yi na fim in ko ba ta nadamar abin da ta yi na fim to rashin nadamar ya fi halakan da ta fada zama halaka ya fi halakan da ta fada zama halaka ta gama yawo tana da fans masoya a facebook tana da mabiya guda miliyan 100 da kaza a cikinsu ba wadda in ta fito ta ce tana son mijin aure ba wadda zai je auro ta a cikinsu ba wadda zai je auro ta a cikinsu rayuwarta kuma ta ƙari gaba ɗaya ta ka yanzu zai daji gangara a haka sai dai ta ƙarasa a haka za kuma ta ƙarar da rayuwarta ne a haka ƙarshe yadda dai ta taso ɗin nan a mafiya yawansu abin wasu mazaje suna yawon dadilanci haka za ta ƙarar da rayuwarta ita bata nutsu ta bi iyayenta ba bata nutsu ta tara zuriya ba ƙarshe ta je ta mutu shikenan duniya ta shafe tarihinta ba abin da zai wanzu sai tsiyen da ta yi ba abin da zai wanzu sai tsiyen da ta yi saboda haka haka nan a haka ta ta rayuwar za ta kare to saboda haka idan har wa'annan su ne masu burge ku to kun ga za ku gane cewa ashe duk wadda ta ɗauki wannan hanyar wallahi ba za ta bulle da ita ba ba za ta bulle da ita ba wannan yasa ƙarshe yanzu in an ɗauko kalan soyayyar da suke yi a fim samari da 'yan mata yanzu in sun gama ƙarshe galibi namijin shi sai ya gudu sai ya bar matan a ruwa shi tsiyar namiji mafiya yawa duniya tana saurin manta shi amma mace in ta yi kuskure ɗaya to duniya ta rike wannan kuskuren kenan daga kanta kan zuriyanta har tashin kiyama sai an yi adireshin ɗinsu da wannan tsiyar ya sa wai bahaushe ma ya gaji ya ce wai iskanci ga namiji ado ne eh wannan kuma maganar ƙarya ce iskanci bai taba zama ado ma kowa ba bai taba zama ba amma wai abin da ake nuna maka shine ana nuna miki cewa fa shi namiji sha'aninsa da sauki akan mace sha'aninsa da sauki akan mace shi namiji sha'aninsa yana da sauki akan mace ko ɗa ne yanzu aka samo shi ta hanyar banza in mace ta jingina ɗan zuwa ga wani yana iya janyewa ya ce wallahi ba ɗansa ba ne kuma duniya ba yadda ta iya da shi haka za ta karɓa cewa ba ɗansa ba ne amma ita mace ta isa ta haifi ɗa kuma ta ce ba ɗanta ba ne in ta hanyar aure ta samo shi dole ta karɓa ɗanta ne in ma ta hanyar banza ne dole ta da cewa ɗanta ne shi dole ta karɓa dole ta karɓa idan an zo an gan shi kuma ɗan banza ne ba za a ce ɗan wane ba sai dai a ce ɗan wacce sai dai a ce ɗan wacce amma ba za a ce ɗan wane ba wannan ya ce ɗan gidan wacce ce in tana raye oho in ta mutu a ce ta mutu ta bar mu da tsiya saboda haka kina can kina kwanci ana ta sirba miki bala'i a cikin kabari haka kun ga wayannan da kuke kallon su yan wasan kwaikwayon nan wallahi ku ajiye su a gefe in za ku kama rayuwa ta dahir ku kama rayuwan dahir wancan rayuwan sunan shi wasan kwaikwayo duk abinda ku aka ce wasan kwaikwayo ne kin san ba inda zai je ba inda zai je ke fa rayuwar ki fa shekaru ne watakilin Allah ya raya ki shekara arba'in sai aka wayi gari aka ce wai wani fim ne za ki kalle shi a awa guda wai shi zai koya miki zaman shekara arba'in ina shekaru sittin ɗin da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallama ina shekaru sittin ɗin da abubakar da umar suka yi me amfaninsu don me ba za mu yi koyi da su ba su me yasa ba za mu yi koyi da yaya matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka mu'amalance su ba kun koma kuna kallon mata a yau shi yasa auren ma ya zama aure a yau saboda haka idan an ji an aurar da yato ba ta wata uku ta fara kawo korafi a gida ba ta wata biyar zai ce je gida saboda yana so ya huta dan bayan lokaci sai ce ya sako ta saboda me saboda da shi da ita duka suna ɗauko shi ya ɗauko abin da wani yake yi a wasan kwaikwayo ita ma ta ɗauko abin da wata take yi a wasan kwaikwayo to wannan kuma rayuwar dahil ne wannan rayuwar dahil ne shi yasa da su kansu yan fim ɗin ai da cewa suke wai suna nishaɗantarwa ne haɗe da faɗakarwa haka ne ko baka ba amma yanzu su karan kansu sun yadda cewa su ɗin yan iska ne din ba wata irin fim yanzu da ta tsaya a cikinsu ta ce a haska to za ta faɗa kalta sun ƙarya take ba wadda za ta yi haka saboda su karin kansu sun yadda su mutanen banza ne su kansu wallahi sun yadda su cewa su ɗin mutanen banza ne su sun yadda cewa su mutanen banza ne to su sun yadda ba nagaltattu ba ne su ke kuma har yanzu su ne allon kwaikwayonki ta haka ina tabbatar miki sai dai kika shekarunki sun kare shekarunki arba'in hamsin kina nan kina kallon fim baki tsine na komai ba marayuwanki sai dai kiga kin kare baki tsine na marayuwarki komai ba karshe mutuwa ta zo miki baki bar wani abu na alkhairi legacy na alkhairi wanda za a dinga tunawa da ke ana miki fatan alheri ba yanzu duk yan fim din da suka mutu idan fa an zo an saka sai dai a ce ku dai kawai ku shiru Allah dai ya ji kanta ba a so a faɗi abubuwan da ta yi ba a san faɗi yanzu wannan za ka kwatanta ta da makarancin ƙwar'ani mahmud khalilu husari za ka kwatanta ta da minshawi za ka haɗa ta da aliyu jabir ko ayubi wannan yanzu ɗan fim da zai zo ya mutu ana ɓoye abubuwansa za ka kwatanta shi da malam jafar mahmud adam mu ba kullum yaɗa karatuttukansu muke yi ba ba kullum so muke ba a ta fito da karatuttukansu ba yanzu za ka kwatanta ta da malam abubakar girwar gungu da ya rasu ta zama ɗaya da malam sa'idu hassan jingir ko malam albani zaria ba za su zama ɗaya ba ba za su zama ɗaya ba ashe su karan kansu sun yadda ba faɗakarwa suke ba su karan kansu sun yadda tsiya kawai suke yaɗawa cikin al'umma daga ku kuma ya rage naku eh wai ana cewa yi da na gaba ake gane me ake gane zurfin ruwa su ɗin ma kun ga yadda rayuwa ta yi da su su ma kun ga yadda rayuwa ta yi da su to yaushe kuma su za su zama ababen koyinku yaushe za su zama ababen koyinku saboda haka abin da ya fi kyau gare ku shine ku dawo kan hanya duk abin da za ku yi ku dawo ku ɗauke shi a bisa turba ta karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bukukuwanku don Allah ku ajiye wannan shaidanancin da kuke a bukukuwa don Allah ku daina shi wannan fitsarin da kuke a bukukuwa don Allah ku bari wannan abin da kuke yi a zo biki a sa mata kattin mata 'yan mata su je su ɗauko riga bakar riga ko farar riga su saka da zani su fito bainal jama'a suna tika rawa suna rangaji suna girgiza jiki suna yada ma social media don Allah ku hana 'ya'yanku wannan abu ku kame kanku ku kame 'ya'yanku daga aikata irin waɗannan abubuwa yaushe hankalinki zai kwanta a ce yau kin kwanta kin mutu a kabari ga yarki ana nuna miki ta tana rawa kuma tarbiyyar ki ce wannan rawar yaushe za a yi haka a ce wai in an samu kaddara su yan mata ne har yanzu ba su gama hankali ba wai bayan an gama kuma akwai tim din iyaye su ma sun kalan wannan shigar za su zo su yi rawa haba ba ba shekara 45 50 kina rawa dan Allah sai yaushe zaki hankali wannan kai hankali wala babu hankali ba hankali ai hankali shine gane abu mai kyau da mara kyau a yi mai kyau a bar mara kyau wannan shine hankali shine hankali kaga gida malam da kyar ake samun abin da za a ci da kyar amma saboda shedan yayi tasiri da an ce an sa biki shi yasa yin an zo sa bikin ma sai a sa shekara ɗaya da wani abu wai saboda me wai ana so a tanadi kudin wannan fitsarin da za a yi ana so a tanadi kudaden wannan fitsarin da za a yi saboda haka a wayi gari ba abin da za a ci a gida amma an tara kudade za a je a yi iskanci da shi dakan an kawo katin aure sai ka ga dewan kaza kauyawa fulani ne wane ne wane ne kaza sai can an gama can karshe ana gobe daura aure sai a ce walima wai a zo a yi wa'azi a ce Allah ba da zaman lafiya ko an yi wallahi Allah ba zai karba ba ko an yi Allah ba zai karba ba shi yasa ni iri na tuntuni na dawo daga rakiyan zuwa wa'azin walima wa mata wa'azin walima aure wa mata tuntuni na dawo daga rakiyan sa din ba ma ku jin wa'azi ba ku ma jin wa'azi kafin a muku wa'azin kun gama fitsarin to wa'azin amfanin me zai yi tun kafin a yi wa'azin kun ɗebe albarkan wa'azin to wa'azin wani amfani yake nan wa'azin wani amfani yayi ina amfanin wa'azin babu wannan shi yasa in an zo in wajen rawa ne DJ dai ce ku samu je ku zana ku yi shiru sai ku yi tsit amma mai wa'azi fa haka zai hakure tashi saboda haka in an tashi an gayyato mawaki daga Kano sai a tanadar masa 150 200 mafi karanci wani ma sama da miliyan shi ko mai wa'azi in an gama sai a samu wata dubu biyu a sa masa envelope a ce malam gashi a a caba haka ne ko ba ka ba saboda shi malam kalan tsiya ne shi malam shi kalan tsiya ne shi shi wannan mai kudi shi wannan mawakin shi ne mai daraja saboda haka shi an siye shi da daraja tare da cewa abinda za a bashin ba shi ne farashin wa'azin da yi ba amma dai mafi karanci shine akwai alaman wanne aka fi girmamawa a ciki akwai alamar wadda aka fi girmamawa a ciki akwai wani lokaci a can baya na taba zuwa wani wa'azi irin wannan wa'azin walimar sai na ga nan an sa rumfa nan an sa rumfa ga manyan kujeru sai na ga wata faran kujera guda ɗaya a can a rana sai ya tambayi wanda ya gayyato ni wancan kujeran tawaye ce sai aka ce wai ni ne zan zauna a wannan kujeran wallahi sai na ce ma wanda muka tau da shi a mashin fito da mashin din sai fito da shi ya ce kunna ta yi hau miji saboda haka na hau mashin muka kama hanya muka tafi sai da ya zo su ya kira ni wai wai waɗanda suka sa ya gayyato ni sun ce bai kyauta musu ba gashi na zo kuma na tafi na discretion din su ya za a yi ba ku san darajar abin da ku gayyato ni ba saboda rashin mutunci da amarya da kawar amarya da duk wani dangin amarya da ango suna cikin rumfa a cikin rana ni kuma mai wa'azi saboda ni ne bani da gata suna cikin inuwa ni kuma ga nan a tsaye a rana saboda ni ni ne bani da gata to yanzu wannan wani irin rashin hankali ne ai na tabbatar ma in na tsaya a wajen na ce zan muku wa'azi na tabbatar ban san darajar kaina ba kenan na tabbatar ban san darajar kaina ba kenan to yanzu wacce tana zaune a inuwa mai wa'azin da zai mata wa'azi yana zaune a rana yaushe za ta ji wa'azin ina rantse muku da Allah kallon almajirin gidansu ta tamaka gani za ta yi da cewa da kai da mai wanke-wanke duka ɗaya ne ka zo neman arziki ne abin da za ta ɗauka kenan saboda haka wayan gida ne wai amarya tana ta kuka wai kawaye za su mata dariya ce eh Allah ya sa su ta mata dariya aini ne asalin abin dariya wa ni ne asalin abin dariya eh eh yawa to shi yasa shi yasa idan idan an taro da irin waɗannan ababuwar abubuwan wani lokacin ko gayyata wani lokacin da gangan sai tara shi a gefe eh in ba haka ba kafin kafin na amsa gayyata sai na ginda ya sharuɗa masu zafi wanda na san kiyaye su ma yana da wahala don haka da an fara ce a zai yi kaza titu na haƙura ba zai yi ba ba zai yi ba akwai wa'azin waliman da aka gaice ne a wannan cikin hall din na nan wajen lokacin da suka gayyace ni suka zo suka same ni suka kawo min kati na ce musu to sharaɗi na shine duk wacce za ta zo wajen wa'azin nan ku sanar da ita ta sako hijabi mutum ɗaya in naga ta zo da gyale zan tashi in tafi ya ce da su ita kanta amaryan a saka mata hijabi ai ba ɗauke mata sa hijabi ba don za a yi aurenta ita kanta amaryan a sa mata hijabi sai wai ka malam gaskiya abin nan zai yi wahala eh ya ce musu to shikenan sai a haƙura a fasa sai bayan kwana biyu sai suka sake zuwa cewa an yi magana da dangi da sauransu kowa an sanar da ita za ta sako hijabi muka zo farko waɗanda na fara ganin su a nan a bakin hol lokacin da na zo suka shiga duk da hijabinsu ina cikin karatu sai ga tsinan nunan dim sun shigo eh manzo Allah ya ce kun gansu ku tsine musu dan dama tsinan nune eh ga sunan yiwu sun shigo sai na kashe lasibikan sai na aji ko su ba na kallon mu ban yi bayan tashi na fita sai shi wadda ya kawo ni sai ya zo yana magana yana tare ni ya ce masa wallahi maganan su ma an ka sake mu wallahi don sa a kama ka saboda ni ka ci zarafi na ni ka ci zarafi na yaushe na zo ina wa'azi ana ɗauka na a wa'azi ana yada ma wa'azi wa'azi ma duniya ina magana kawai a ga wata shaidaniya ta wuce ta bayana da shigan shaidanu ni a wajena wannan cin mutunci ne a wajena ni wannan cin mutuncin wa'azi ne wanda kawai a fasa shi to saboda haka wai fa duka wa'annan abubuwan gaba daya duk wai an ɗebo su ne fa a wasan kwaikwayo ita wannan waliman ta ƙarshe wai ana ma Allah wayo ne fa wai ana yi ma Allah wayo ne wai abin da ake so shine bayan an gama duk tsiyar da aka yi gaba daya to sai a zo a ce malam zo ka mana wa'azi ku yi addu'a ce Allah ya bada zaman lafiya saboda an raina mai wa'azi an raina Allah to kun ga irin wa'annan abubuwan yanzu dattawan da suke cikin ku anan watakil shekaran ki 40 da yin aure ko 30 ko yaji baki taba yi ba idan ma kun samu matsala da mijin cikin sauki Allah yake taimakon ku ku sulhunta junan ku ku yaku amma yanzu yarki budurwa an yi aurenta wata uku wata hudu ta dawo gida ya fi so biyar ta zo kwanan gida zaman ya gagara karshe an raba auren har yanzu wai ba ku yi hankalin da za ku gano inda matsalar take ba yanzu ke kina ganin iyayenki da suka yi miki aure bisa dokokin ubangiji ba rigata suka yi miki ba ke yanzu kina ganin wannan abin da ke yi ma wannan yaltaki ke yanzu kina ganin gata kika yi mata ita wannan gata ne shi din ba ku ba amsa ba gata ne shi ba gata ba ne ba gata ba ne har yanzu ma wai gani wai kuke yi wai yan mata wai in ba a yi wannan bai kuna ganin wai cewa wai wai abun suka ne a wajen kawaye saboda an ce ita wacce bikinta kawai daga daurin aure aka kai ta ɗakin mijinta ya ce wai kamar an gaji da ita wai wannan abun zagi ne abun ku zauna ku yi ta tsegumi ne kuna nan a dandazo ku arba'in kawaye gaba ɗaya da kyar aka samu guda uku suka fita har yanzu kuma kuna nan kuna suka ke har yanzu ba mashinshini kina nan kuma kina suka bayan kuma irin wancan din ina gaya maka masu mai sukar idan ta samu darajar auren ma da bai kai wannan ba tuntuni za ta karbi auren ta rufa ma kanta asiri saboda ta san ta yi kwantai ta gama diya wace ya wacen ta a cikin gari duk inda za ta zagaya a cikin gari ta gama zagayawa ta dawo duk wani nau'in tauna cingan ta yi akan titi duk wani nau'in rangwada a tafiya duk ta yi akan titi har yanzu ba wanda ya ce ji mana 'yan mata har yanzu baki hankali ki gane Allah ne yake kawowa ba har yanzu baki hankalin ki gane ya kamata a bi dokokin Allah ba har yanzu inda zaka tare yanzu ƴan mata a cikin masallacin nan kaf a ce kowace ta daga hannu ta faɗi mai matsalanta kashi 95 cikin su matsalar mijin aure ne kashi 95 din cikin su matsalar mijin aure ne to a irin wannan lokacin a irin wannan halin da ake ciki kuma ƙarshe ku zo ku yi watsi da abin da musulunci ya karantar ku kama wani abu na daban don Allah ku dawo cikin taitayinku don Allah wallahi al'ummar mu ta kai matakin da yau in aka ce an daina wa'azi wanda aka riga aka yi a baya wallahi in muka ɗauko su muka yi aiki da su wallahi ya kai gyara al'ummar mu amma kullun cikin sabbin wa'azi ake kuma kullun cikin sabbin fitsara ake kullun cikin sabbin wa'azi ake kuma kullun cikin sabbin fitsara ake kuma su waye masu wannan fitsarin ba fa wasu 'yan mata bane daga Lagos ko Igu- ko Enugu suke zuwa ba su bane waɗannan da 'yan matan da suke zuwa wajen wa'azi ne a cikin su ne wasu ke ficewa su zama wayancan mutanen banza ba wasu bane ba wasu bane ba wasu baki bane wayancan 'yan tasha dama an riga an sallamar da su sai su sai dai shiryan Allah ba wai wasu bane ba daga wasu waje ba waɗanda suke cikin mu ne masu sauraron wa'azi yarin yanzu za ta kunna wa'azi a wayanta ta ji wa'azi akan hijabi ta ji muhimmancin hijabi ta saurara ta karanta a littafi ta karanta komai amma in za ta fito kuma sai ta ajiye wa'azin a gefe sai kuma ta ɗauko ya rakanin gintali gintali sai ta yafa sai ta fita abin da take so shine tana so ta burge maza a waje ta bu- garin burge maza kuma sai ta fada tsinuwar Allah wannan kuma bai dame ta ba wannan bai dame ta ba to Allah yana nuna mana cewa waɗannan 'yan duniyan ba sa ƙaunar mu ba sa son mu mu kuma mun dage wai sai mun kwaikwaye su Allah yana cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum Allah ya ce ga kunan kuna son su su kuma ba sa son ku kuna ƙaunar su ba sa ƙaunar ku ba su ƙaunar ku yanzu kuma don Allah mu ɗauki yanzu nan jihar mu ta bauchi suwa suka fi yawa musulmai ko arna musulmai haka duk garuruwanmu na arewa kano ne kaduna ne jigawa ne yola ne adamawa ne gombe ne taraba ne duk musulmai ne suka fi yawa don allah inda adalci tsakanin al'adunmu mu musulmai da muka fi su yawa da su kafiran da ba su da yawa a cikinmu inda adalci al'adun suwa ya kamata ya fi rinjaye har ya rinjaye ɗaya su shiga ɓangaren ɗaya namu mu musulmai a cikin unguwa da kyar ka samu gidan arna guda uku amma a ce wai al'adun waɗannan arnan su uku kaɗai wai yarin jayi gidajen musulmai guda ɗari haba don Allah haba jama'a ina muke so mu je ne wai ina za mu je yanzu an koma rayuwar ba babba ba yaro kaga tsohuwa ita ma ta sha a tamfanta da t-shirt ɗinta wai ana jesi da ita ma ta zo za ta yi rawa yanzu wai saboda tsabaragen tsiya da aka ɗauko wai hadda wani abu wai sunan shi wai mahaukata ne eh sunan shi hauka ne zaka zaka zaka ga yara samari da 'yan mata sun yi shigan mahaukata sun fito kan titi suna rawan hauka suna ihu suna hauka wai wannan sunan shi hauka ne kuma wannan abin a ce wai saboda bikinki aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu idan aka zo wani an ɗauko shi a mota za a tafi da shi asibiti kun toshe masa hanya kafin a isa asibitin nan ya ƙara jigata ya yi tsaki ya yi allah ya isa wani ya ɗauko cefa ne zai kai gida kun tare mashi hanya ya yi allah ya isa wani ya taho dabba gariba yana sauri ya je samu sallan magariba sanadiyar bikinku da gosulan da kuka haɗa kun hana shi samun sallah ya yi allah ya isa duk waɗannan allah ya isan al'ummar annabi nau'i nau'i fa ya hau kan aurenku kuma kuna jiran auren ya zauna lafiya kuna jiran auren zauna lafiya manzo Allah kuma yana cewa sautani mal'unan akwai wani sauti guda biyu Allah ya tsine musu albarka fi dunya wal akhirah manzo Allah ya ce sautu mizmanin inda ni'ima wa sautu wailin inda musiba sauti na goge da garaya da kada kada da bushe bushe a lokacin ni'ima Allah ya tsine mu wannan abun albarka da kuma sauti na kwalala da na shiga uku a lokacin musiba wannan shi ma Allah ya tsine mishi albarka saboda haka ba inda musulunci ya goyi bayan a yi launcin wani abu ko ni'ima ko musiba ta hanyar ihu da kaɗe-kaɗe babu shi babu shi ki kalli anguwarku yanzu ki kalli gidajen da suke kewaye da ku akwai iyaye da yawa da suna da 'ya'ya'yan mata da yawa a gabansu wata tana da uku wata biyar wata kaza ke kuma sai Allah ya taimake ki wata kiltaki guda ɗaya ce Allah ya taimake ki ya kawo mata mijin aure har za a yi aure sai kika ce ma Allah godiyar da zan yi maka shine bari in taro makiyanka shaidanu su zo su yi rawa sai kika ce wannan shine godiyar da zaki yi ma Allah to yanzu me kike so Allah ya miki so kuma kike so Allah ya rike miki auren wai ko zauna lafiya ba kya son ki ji wani case ba kya son ki ji wata matsala a wallahi kin yaudari kanki ai wannan auren daga gani ma ke ma kin san ba a gina shi a tubalin da zai albarka ba ba a gina shi akan haka ba ba a gina shi akan haka ba saboda haka yanzu duk wanda zai zo yi muku wannan wa'azin kuma ta kallon ba kauye kuke masa kuna kallon shi bai waye ba bai san duniya ba an ci gaba a duniya shi har yanzu kwakwalwarsa a daskare take har yanzu kwakwalwarsa tana daskare ne ko abinda kuke kallo kenan ku yanzu ku ne wayayyu ku ne masu tafiya da zamani ku ne masu tafiya da zamani saboda haka har iyaye ma suna so a irin wannan tsiyar a bikin yarsu saboda wai ita ma ta fita kunya ita ma tana so ta fita kunya to mun ji kin fita kunya a biki sai kuma il ta je ta dawo yanzu wata kunyar aka sake shiga ko ba shiga ba an shiga yanzu yarinyar kin ta shiga gidan miji ta dawo ta fito ba boye take yi ba ba ki so ta dinga fita waje saboda me saboda abun kunya ne saboda abun kunya ne to yanzu wannan abun dan Allah sai yaushe zamu gyara shi sai yaushe sai yaushe sai yaushe za a gyara wannan abin ba shi da gyara ba ba wallahi kuma ba shi da a zauna lafiya ba ai ka'idar Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya gyara ma mutane sai sun gyara da kansu tukunna idan kuna son gyara sai kun gyara tukun sai kun gyara tukunna daga ke kina zaune a gida wai yarki budurwa wai ta ɗeba kayan ta sai biyar wai ta tafi gidan su kawa wai ta tare an ce ina wacce a ce kin san suna biki ana bikin kawarta ta tafi gidan kawa ta je kwanan biki wai aike ta baki san ina take kwana ba da suwa suke duk baki sani ba wata irin ma ana bikin kabarta karfe goma ne za ta zo gidansu ta shirya ta yi wanka ta sa matatsun kaya ta fita wai wata ta ce to Allah ya kiyaye hanya a dawo lafiya wai za a tafi me za a tafi da a tafi double four za a je fati to shi kenan yanzu an haɗu ga fitsararrun mata ga fitsararrun maza ga DJ direban jahannama ga kuma shaidan sai me tafsirin Qur'ani ke ma kin san da me za a dawo ai wallahi ke ma kin san da me za a dawo yasa nake gaya mana yanzu mun wayi gari duk natsuwar mutum yanzu yadda kuke zaune a gabana duka kuna saurare na inda a ce a cikinku zan je gidan wata neman aure ba wadda za su yadda su ba aure sai na kawo musu takarda daga asibiti cewa ba ni da kanjamau haka ne ko baka ba a ina ake samo kanjamau a ruwan da ake shan shi sannan kuma a cikinku yanzu duk natsuwarki duk hijabinki inda yanzu zaki zai ki ce ina son allaran ma ba zai da ya aure ki ba sai an kawo mai takarda daga asibiti cewa baki da ciki ai na ka samu ciki na na maryama ce ke ballanta na ce malaika jibril ne zai miki busa ai an san inda aka samu saboda wai abin da ake nuna mana shine wai fitsarewar al'umma ta yi yawa ta yadda mu kanmu ba mu yadda da kanmu ba natsuwarka bai kai a yadda da kai ba sai takarda ta nuna kawai wai abin da aka sani shine yanzu normal a al'ummar mu in kaga matashi kawai fitsararri ne shi in kaga budurwa kawai fitsararriya ce ita wai ba za a kai ga a yadda ba sai an tabbatar a bincike takardar asibiti sai an tabbatar tsakanin ku da Allah yanzu ku dattawa da kuke nan da kai aure shekara 20 30 da aka yi tsakanin ku da Allah lokacin daurin auren ku an kawo takardar gwajin jini akwai shi babu shi to yaushe aka samu takardar gwajin jini saboda barna ta yi yawa saboda barna ta yi yawa akwai wanda yanzu a cikinku in an tara ku aka ce faɗi me genotype ɗinki baki sani ba a wani ajin jini kike baki san shi ba kuma gashi an yi aure lafiya har kun haifi yaya ba wata cuta ba komai wata ma za a zo ta baka labarin cewa an ɗaura mata aure da mijin ma bata san shi ba ko sanin shi ma bata yi ba ballanta na aje batun sanin ya jininsa ya jininta ba ta san shi ba haka aka daura auren wata ma sai an raka ta daki tukunna an rako mijin tukunna za ta gane o ashe wannan ne mijina kuma haka za a zauna a yi shekara da shekaru ana yi shekara da shekaru amma yanzu ba ba zai yiwu ba da zakan ba zai yiwu ba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana in dai alfasha ta yaɗu a cikin ku to cututtuka da annoba za su yawa a cikin ku shi yasa yanzu in ka tara mu yanzu anan duk in na tambaye ku zai yi wahala a samu wacce take wai warkakkiya ce ita bata da wata cuta a jikinta zai yi wahala in ma ba ulcer akwai typhoid in ba typhoid kina da malaria in babu shi kina da ciwon zuciya in babu shi akwai asma hakanan kowa dai da kalar nata wata wata guda uku sun haɗu mata eh in babu shi akwai shiga in babu akwai hawan jini wata sama da guda biyar sun taru mata manzo Allah ne ya faɗa mana in dai alfasha suka yi ta yawa to cututtuka za su yawa cututtuka za su yawa saboda haka yanzu dai a zo a yi ta annoba daga wannan a yi annoban kwalera in ta wuce a ce an yi annoban ebola ta gama an ce an yi annoban corona ta gama an yi annoban amai da gudawa ta gama haka ake ta fama a zo ta ɗibi mutane ta karkashe mutane ta wuce saboda me albasha ta yi yawa eh wai kuma mai jawo yaduwar alfashan nan shine masifan da muka kakaba mu kanmu akan sha'anin aure masifa da muka sa mu kanmu akan sha'anin aure yau yanzu aka ce ga yarinya guda ɗaya an sa aurenta a dangin ku sama da mutum dubu sai ta daga hankalin kowa sai an yi mitin ya kai so goma sha saboda auren mace ɗaya a sa a daga a sa a daga a sa a daga wai don me ake daga wai ba a gama haɗa mata kayan ɗaki ba ba a gama tanadar mata da gara ba shi ma can ɓangaren shi in an sa ya ce a daga in an sa ya ce a daga wai don me wai bai gama haɗa setin akwati ba bai gama haɗa setin akwati ba to wannan kuɗin da zai haɗa setin akwati ya kawo ku raina ku zazzage shi a daidai wannan kuɗin sai wani in mutumin banza ne sai lissafi ya ga yau in bayan gari ya tafi da mata nawa zai lalata a wannan kuɗin shikenan sai bar muku yarku sai tafi bayan gari shikenan saboda haka bangaren ku kun daura ma kanku abinda Allah bai daura muku ba sannan shi ma bangaren shi kun daura masa abinda Allah bai daura mishi ba ka'ida ce kuma aure na tsada zina tana sauki aure na tsada zina tana sauki wannan ita ce ka'idar in zina ta yi tsada to aure sai ya sauki a lokacin sabai da ake zuwa a majalisi wannan ya ce ina da ya a gidana kana son ta eto na daura muku aure shi kenan an karba zai yi wahala ka ji an ce ga wani ya yi zina ko wata ta yi zina har ya zama abin mamaki ne in wani ya zina ma sai ka ji an rawaito a cikin hadisi saboda kaɗan ne ake samu amma yanzu in na zo yance yanzu dan tara majalisin nan da labarin wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza ai ba za mu yi karatu ba in na gama nawa kuma na ce kowa ta ban labarin wanda ta sani daga nan zuwa magariba ba za mu gama ba haka za a ƙare to fa ashe yake nan wallahi ya kamata mu ɗau gyara ya kamata mu gyara wannan ɗabi'ar tamu mu koma mu waiwayi yaya musulunci mu ya tsara mana komai babu abin da musulunci bai mana shi ba eh shi yasa watakila watakila ina ga musamman ga iyaye na shi sha bada wannan shawarin zan kuma maimaita wannan shawarin daga ƙarshe da zamu tashi ta shikenan tunda mun samu kanmu a munasaba ga nisa'u sunna suna zaune na shi sha maimaita wannan shawarin ya kamata a cikin garuruwanmu mu a dinga samun mana da centers wadda wannan centers din aikinsu shine ko yadda ya ake zamantakewar aure ya ake bukukuwa ya ake zamantakewar aure a bisa mahangar musulunci karkashin nisa'u sunna ne a'a jama'atu nasrul islam ne ibadur rahman ne ko wasu kungiyoyi na mata ko wanda ya kunshi maza da mata a samu sentosi nan masallacin gwallaga masallacin fada masallacin abu huraira kowace unguwa a samu inda za a haɗa unguwa uku a santa ɗaya ya zamana cewa duk wadda suka tashi aure kafin aurenta da wata uku za a buɗe aji da ajin maza da ajin mata su zo su zauna a koya musu wayya ake zama aure ya ake yin aure a musulunci a ɗauko littattafan musulunci a karanta malamai su karanta idan sun gama a samu dattawa waɗanda su watakila ba zunzurutun karatu suka yi ba amma gogewar rayuwa ne da sanin rayuwa hakan experience ɗinsu zai taimaka wajen fito da abin da malaman suka karanta su ma su ba da nasu gudunmawar in an zo ɗaurin aure yadda ka kawo takardar gwajin jini a ce to kawo takardanka satifiket ɗinka cewa ka je ka yi diploma akan aure kafin a ɗaura aure ina tabbatar mana cewa kafin mu ankara wallahi za mu ga wa'annan abubuwan matsalolin mutuwan aure da yawa ya yi sauƙi a cikinmu kafin mu an kada za mu ga wannan abun ya yi sauƙi a cikinmu Allah ya saka wa malami Dr. Umar Dokaji da alkhairi na Gombe a baya na sani a masallacinsa na masjidu ummi na hawa ba yadda za a daura muku aure a masallacin nan sai kun zo santan masallacin kun yi diploma dauran aure in ba ka ba ku tafi wani waje duk ni ina ga a waje na a matsayina na liman da in daura aure auren ya mutu gwanda ban daura ba ya fi sauki ba mamaki watakila bayan duk an zo an yi abun kuma jarabawa ta zo wanda karshe kuma dole a raba auren wannan ba matsala ba ce amma galibi yanzu mutuwan aure da ake samu jahiltar yadda ake zama aure ne yake jawowa jahiltan abin da yake jawowa saboda haka shi in dai shiga zai shiga ne kwab da duhun kai ita ma za ta shiga ne da duhun kai watakila shi lokacin da zai auren sha'awarsa ce kawai take rinjayarsa haka nan ita ma to wannan kuma dukka bashi wata biyu wata uku duk ya gama duk wannan azarbabin da waye duk ya gama yanzu abin da ya rage fa tsakanin shi ne zaman haƙuri ba haka bane duk wannan zaman ɗaukin da waye da waye duk wata nawa ake yin shi ya gushe ya gushe to ba lalle ma ya kai wata uku ba kaji ko sauran kuma zaman haƙuri to wannan zaman haƙurin ne shi kuma bai iya ba eh akwai wanda ya zo yake faɗa min cewa shi zai rabu da matarsa zai sake ta waye waye waye waye matsalar da ya samu shine lokacin da aka yi aure komai tana masa sai kuma yin sassa ma juna biyu to kun san mai juna biyu da laulayi ga matsaloli da ba za ta iya masa duk abin da take mai cikin gaggawa a da yanzu ba za ta iya ba ba za ta iya masa girki ba ba za ta iya masa kaza ba ba za ta iya masa kaza ba to shi kuma sai ya jahilci sha'anin cewa in tana laulayi ya kamata ya rage mata wasu nauye-nauye tana da juna biyu to a ganinsa sai yake ganin kamar kawai rashin kunya ne da fitsara kawai ta canza ne shi yasa kawai ta juya hali ta juya yanayi to yanzu wannan a haka sai ya sake ta sai ta je ta haihu a gida bayan ta haihu sai ya sake auro wata ita ma an ta iso wannan matakin ita ma sai ta masa haka shi ma sai ita ma sai ya sake ta to shi har abada ba zai zauna da mace ba daga karshe sai dai a ce yana da ɗaya a can gidan yana da ɗaya a can gidan yana ba zai taɓa zaman lafiya ba to wannan jahiltan yaya ɗabi'ar ta yake a lokacin da take da juna biyu wannan shi ya masa saurin tunzura ce shi wallahi ya shi a zuciyarsa ya kudince yau din nan ma ya koma gida ba za ta kwana a gidan ba shi abin da yake ganin kenan ita dafa ita ɗaya ce a jikinta gaba ɗaya yanzu kuma wata halitta ce wani ɗan adam ne yanzu kuma a cikinta to ya kake so ka ɗora mata ga nauyin halittar ɗan adam ga nauyin bokitin ruwa ya kake so ta haɗa wannan nauyi guda biyu an jibga maka nauyin jaka a bayanka sannan an sake ɗora maka wani akai sannan an sake haɗa maka wasu a hannu ina za ka je da su dole kana buƙatan a sauke maka wani nauyi kana buƙatan a sassauta maka to kun ga ƙire-ƙiren waɗannan abubuwan shi ne matsalarmu da muke samu galibi saboda haka ya kamata mu ɗau mataki ina fatar wannan shawarin za mu sanya shi a cikin aiki mu sanya shi a cikin aiki mu yi ƙoƙari mafi ƙaranci sannan kuma kuma na'am ina zuwa sannan kuma kuma iyaye ku ba da haɗin kai a lokacin da aka fara aiki ku ba da haɗin kai duk wacce aka sa yadda za ta yi aure ke turo ta taro ta zauna ta koyi ya ake zaman aure amma matsalan bata iya zama aure ba shekaran ta 17 25 wai sai ran da za a kai toki ce za a mata min nasiha minti biyar ta yi na wannan nasiha za ta yi aiki wanda ma hankalinta ma bayi kanku ba ma ta gane me kuke cewa kawai tana zaune ne wata tana jimamin rabuwa da gidansu wata kuma dama gidan ma ya ginshe da ta gaji da gidan tana Allah Allah a fitar da ita kuma kuna mata nasiha ta yana za ta ji nasiha ai ba za ta ji nasiha ba ba za ta taba jin nasiha ba wannan nasihan ya kamata ta taso da shi ne tun kafin aje aure a nuna mata lokacin da ake shirin aurenta kuma ana mata shirin zaman aure ne ba zallan shirin bikin aure ba ba zallan shirin bikin aure ba saboda haka ina ga musamman musamman da yake galibi bukukuwa suna ta yawaituwa a bayan sallah bayan karaman sallah ina ga ya kamata in Allah ya kai mu bayan sallah mu nemo littafin malam Nasruddin Albani da wani malami ya takaice shi akan adabu zifaf laduban biki a musulunci littafi ne takaitacce da bai wuce shafi goma zuwa goma sha ba ya kamata mu nemo shi bayan sallah mu sanya dauran shi eh matsalan ku ba za ku zo ba a haba abin da ya dace kenan yawa duk wannan mentalitin yan matan nan duk ya kamata a sauke shi ya kamata su sauke shi Allah ta'ala ya samu dace na'am na'am eh eh shi mijin ba koyar da shi ba gaskiya ne eh na'am na'am to na'am to masha Allah wannan abu ne mai kyau kaga ana sanar da cewa su dama yan nisawu suna sun yi nisa a wannan aikin eh abin da ya rage kuma shine bangaren maza ana iya samun ita ta zo an koyar da ita shi kuma bai san komai a kai ba da haka watakila kaga garin ita tana so ta ɗabbaka ilimin da aka koyar da ita shi kuma dunku ne a wannan bangaren to kuma sai abin ya jawo ya jawo baraka ko kuma ya jawo matsala so ya kamata a sama inda za a yi layansin da bangaren maza su ma wadda kuma insha Allahu ta'ala za mu iya bakin kokari musamman a kwanakin baya a karkashin kwamitin matasa na na sunna a nan karkashin masallacin gwallaga karkashin jagoran mu mala abdulrahman an ɗauko wannan ƙudiri kuma ana ƙoƙarin yadda za a ɗabbaka shi a haɗa kai tsakanin ƙungiyoyin addini musamman na maza da mata domin akwai buƙatar a samu haɗin kai a tsakani domin a samu hanyar da za a fitar da tsari guda ɗaya mai kyau ta yadda masallatanmu za su zama ƙarƙashin haɗin kai da haɗin gwiwa ya zama na cewa kamar doka ce a cikin gari duk wadda zai zo ya yi aure sai ya kawo takardar cewa ya yi diploma aure in ba ka ba za a ɗaura masa aure ba saboda haka daga sanda aure ya samu matsala aka kawo ƙada shari'a kwamishin ko na abu makamanta haka to sai a tambaye shi ina takardar ka na cewa ka san yadda ake zaman aure ina takardar ku to tun daga nan kun fara samun matsala kenan sai alkali kuma ya san irin hukuncin da da zai yanke saboda haka shi wannan an bijiro da shi kuma ina da tabbacin cewa ana kokarin a sanya shi a cikin a cikin aiki to saboda haka insha Allah ta'ala za mu ga yadda za a yi mu tattauna da su domin ya zama na cewa an samu daidaito ta yadda za a haɗu a tsakiya ta yadda insha Allah ta'ala zai zama na cewa a an sama zaman lafiya insha Allah ta'ala tsakanin su ma'aurata da sauransu so insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu bayan sallah za mu yi ƙoƙari mu haɗa daura ne na maza da mata kuma insha Allah ta'ala wai bahaushe ya ce ido a karaina ya ce wanda na saba gani to insha Allah za mu ɗauko muku wanda ba ku saba gani ɗin ba insha Allah ta'ala saboda galibi dama idan bako ya zo bakon fuska an fi bashi muhimmanci haka za mu samu waɗanda suke wato malamai ne musamman cikin matasa da kuma dattawa su matasa wanda suke masu ilimi za su karanta mana shi a karance sannan su kuma dattawa za mu nemo su cikin manyan malamai dattawa da kuma dattawan unguwa da waɗanda shekaru ya ja su kuma wanda za su yi mana bayani a ilmance a bisa abin da suka gani na shekaru da sauransu domin mu ɗauki izina mai kyau sai mu daidaita tsakanin addini da kuma rayuwa sai mu sama mafuskanta mai kyau insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka za mu yi wannan za mu yi wannan kokarin insha Allah muna kuma muna kuma fatan insha Allah ta'ala za a ba mu haɗin kai baki ɗaya Allah ya samu dace to insha Allah za mu dakata nan gobe Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba daga kan aya ta 22 Allah ta'ala ya samu dace mun karanta mun karanta aya ɗaya nayi ta dogon bayani ya cinye mana ya cinye mana lokaci saboda dama shi bayani ana cewa wai la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja idan lokacin bukatan bayani yayi baya halatta a jinkirta bukatansa baya bukata baya baya halatta a jinkirta bayani saboda haka ku yanzu tara muku ayoyi da hadisai duk ba shi yake amfanin ku ba mafiya yawa ne bayan an karanta aya ɗaya ko kuma hadisi ɗaya to sai kuma a yi ta bayani akan abin da yake waƙi na rayuwa to sai mu fahimci cewa ashe wannan shine abin da ya kamata mu ɗauka yanzu kun ga ai za ku fahimci cewa ashe ya kamata mu koma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa Allah ya sa mu dace amin amin amin amin amin amin amin alaikum salam na'am na'am mm mm na'am a zauna lafiya eh haka ne haka ne to kuma mun ga abubuwa suna ta ƙara tsada mu ma kuma muna ta ƙara tsawala ba kanmu eh da a farkon an dan kai kula guda ɗaya guda biyu ya isa wannan kula ɗaya guda guda ɗaya guda biyu da kuma nawa ake sayan shi 1500 amma yanzu an dage sai an kai setin kuloli guda biyar kowane setin kula kuma za a sayi shi 18,000 20,000 da 30 da 50 sama da haka to kun ga yanzu in an zo batun atamfofi ne a baya in an sa atamfa uku hudu biyar ya isa ana sayin shi dubu uku dubu hudu dubu biyar amma yanzu ana, ana sayin atamfa mafi karanci mai kyau naira dubu goma sha biyu sha biyar kuma ana jiran sai an kawo atamfa guda arba'in to ya za a yi a zo na lafiya da ana kai ya da tabarma tabarman nan kuma lokacin watakila in ka bincika za ka samu ɗari kaza ake sayin shi amma yanzu ana jiran sai an kawo mata kantamimiyar katifa naira dubu ɗari biyu da wani abu sai an kawo mata saitin kujeru naira miliyan ɗaya da wani abu da haka wai sai a zo a gama biki wai sai a ce wai masu fonicis wai suna bin uban amarya bashi ni dai kan dai a wajena a tunanina a nawa tunanin wallahi auren ya bai kai dalilin da zan je ci bashin dubu ɗari biyar ba wallahi bai kai ba idan za ka ɗauke ta haka ka ɗauke ta in ba za ka ɗauke ta ba ka yi haƙuri dama ya zan aurar maka ba kujeru ba amma haka kurin kawai wai in ba ma lalacewa ba irin na malam bahaushe wai ka auri ya a gidansu wai katifan da za ka kwanta da ita wai daga gidansu za a kawo maka in ba lalacewan bahaushe ba wannan al'ada irin ta bahaushe mai muni ina aka samu wannan karatu a bukari ko musulun suratul baqara ko ali imran menene ake yi kawai ga yanan kayan ɗaki ka je ka mata abin da ya sauwaka akwatin laifi ba mu ce ka kawo shi ba je ka mata abin da ya sauwaka mu za mu kawo maka ita tsigararin ta ne to ba shi kenan zauna lafiya ba shi ma abin da bayi da daman yi ya tsaya iyayensa iya matsayinsa hankali a kwance kuma ku huta shi ma ya huta amma ba kwa ji haka in an gama auren yarki duk wacce aka gama auren yarta bayan an yi auren yarta da kwana biyu sai ta kwanta a asibiti sai ta yi zazzabi saboda me ta kalato duk dan wani saurin abin sauran abin da ya rage mata ta kalato shi gaba ɗaya ya kare kaf dan gudumawan ma da aka bayar shi ma ya kare ya tafi bata ma san ta ina gudumawan ta tafi ba ya tafi a banza saboda haka ita uwarta ma sai ta yi zazzabi in ta gama to kina can ke kina kwance kina zazzabi su kuma suna can wannan satin da suke cin amalcin su to ke me aka yi kenan wannan wahalan wa ya daura miki shi ina ladan da yake ciki ba wanda ya daura miki shi yake ka daura ma kanki ba kina so ki fita kunya daga cikin kawaye ga kunya na a gidan asibiti haka ku sassauta ma kanku da Allah wallahi ku sassauta ma kanku ku sassauta ma kanku ku sassauta ma kanku to kun ga na'am ku sassauta ma kanku wannan rigimar eh idan kun sassauta ma kanku komai zai zo da sauki komai zai zo da sauki da kayan ɗakin da kayan akwatin da ake haɗawa duk burin suwaye duk burin 'yan mata ne duk burace-buracen 'yan matan ne to in suka sassauta ma kansu suka huta suka hutasar da iyayensu suka hutasar da masu nemansu sai a zauna lafiya sai a zauna lafiya ka ɗauke shi ka bashi ɗaki kan ba ɗakinsa ba ne ba ɗakin matarsa ba ne ya bar ɗakin a haka mana ba shi ya je wajen ba ita yanzu ta gamsu ta yi za ta zauna da shi ba shi kenan an gama ba da Allah ku rage wannan buri don Allah ku rage wannan buri eh Allah ya sa kuna jin shawari na'am ta karshe ko na'am bismillah alaikum assalam na'am eh to insha Allah na'am a'a ba cewa aka yi bai halatta ta ta dinka ta yi ma mijinta kwalliya ba ai su yan fim din sun dinka shi ai ba tsayawa suke a gidajensu ba yawwa ita mace kwalliya ana so ta yi ma mijinta kwalliya duk wani nau'i na duk wani nau'i na sutura idan karshen kwalliya karshen bayyana tsaraici kan ga miji ba shi bane ma aka ce ma ya halatta ta tube zigidil a gabansa ai karshen ta kenan saboda haka idan kaya ya kama da zallan rariya ake dinka shi da zallan net ake dinka shi ta dinka ma mijinta ta yi kwalliya da shi abinda ake hanawa shine kar ta dauka ta fito da shi waje amma galibi mata yi ba haka suke yi ba kayan mai kyau na adon da kwalliyan matsatsin kayan a jikinta za ta sani za ta fito waje in za ta zauna a gaban mijinta wata kuma riga ce t-shirt guda ɗaya da kasan na gado haka za ta karisa zama a gida da shi a haka za ta kare wani zani ya koɗe ya gama shanyewa haka za ta karisa zama da shi sai ya zo ya ce zai kara aure kuma ta yi ta kumbura baki kama an tara mata kuli-kuli a ciki allah ka samu dace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wata bayar Allah da aka ce tana neman addu'a wajen yan uwa muna sa ta cin addu'a Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi Allah ya tsare ta daga dukkanin sharri amma ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya tsare mu daga dukkan sharri Allah ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu Allah ya sa albarkacin rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين